وبعد السلام عليكم ورحمة الله يومنا 26 ga watan Shawwal hijira Annabi sallallahu alaihi wasallam 1446 wanda ya dace da 24 ga watan hudu shekara ta 2025 karatu na 33 a cikin wannan littafi na Jala'ul Afam الصلاة والسلام على خير الأنام عليه الصلاة والسلام قال هذا الشارح من wannan sharhin ko kuma wannan mai sharhin yake cewa wa amma qawlu kathirin min al-mufassirina amma da yawa daga cikin maganan malaman tafsiri da suke cewa innal murada bi hadaini al-harfaini abinda ake nihi da waɗannan haruffan guda biyu jiddan jiddan likauni lafi mada saboda kasancewar lafazin mada قد جاءت مفردة لفظ يازو شي كدي في التوراة أتكين لتاكن التوراة بمعنى جدا يازو ده معنى جدا أتكين التوراة kala yace to maganar da yawa daga cikin malaman tafsiri ma'ana masu fassara at-taura yake nufi la yasihu wannan maganar yace bai inganta ba daidai bane li ajli al-ba'i al-muttasila saboda ba wadda take hade da kalman bad mumad bad ko bi hada al-harfi ga wannan harafi din na madadin to fa inna laysa min al-kalam al-mustaqim yace wannan bai daga cikin magana wadda ta dace mi kakkiyan magana qaulul qa'il maganan mai magana yace ana ukrimuka bi jiddan ba faɗin haka nan muna ganewa ko ba a cewa ana ukrimuka bi jiddan yawwa in aka kara ba sai da ce bi jiddin yawwa saboda ba harafi ce da take yi makalma wasali ƙasa kamar bismi bismi bismillahi rawa fasabbih bihamdi bihamdi rabbika kaga bihamdi wannan hamdin an yi mai wasali ƙasa saboda ba fasabbih bihamdi rabbika wastaghfiruh waje saboda haka ba yiwa cikin larabci ba wannan bayan ba nukila hadha al-harfu to tunda aka ciratar da wannan harfin min at-taura aka dauko shi daga littafin at-taura al-azaliya at-taurar da take ita ce wanda Allah ya saukar da ita ga annabi Musa allati nazalat wadda ta sauka fi alwahil jawhari a cikin allina a cikin alluna na dutse mai tsada shine aljauhar dutse mai tsada irin duwatsu waɗannan waɗanda ake ado da su wanda ake kwalliya da su ya ke cima aljauhar alal kalimi akan wanda Allah ya yi ma magana bilkhattil kainuni da rubutu wanda yake na halitta ba na da rubutu na farko wanda shi ne Allah ya saukar da shi ga annabi Musa alaihi salam wa hadal harfu wannan harafin fiya mausulan bilba a cikin ta ita taura din an sadar da shi da ba to yayin da aka ta zaman tubala yace ulima to sai aka gane cewa annal murada abinda ake nufi ghairu ma dhahaba ilayhi man qala ba shi ne abinda wanda ya faɗa ya zuwa gare shi ba iya babun jiddan cewa ita ba da ɗinnan sashen jiddan ce ba abinda ya faɗa ɗinnan malam ya ce ba shi ne ake nufi ba domin mai izla ta'wila saboda babu tawili babu wata fassara ya liƙo biyada da ta dace da wannan ghairu hadha tafsiri banda wannan tafsirin da aka yi bi dalili qawlihi ta'ala saboda faɗin Allah subhanahu wa ta'ala fi ghairi hadha al-mawdi ba cikin wannan wurin ba da Ibrahim ga annabi Ibrahim an waladihi Ismaila daga ɗanshi annabi Ismail. Ana ba daɗe kun ɗauko shi. na ce don dai kun riga kun ɗauko shi a sannun ku a gaishe da dai kun shawarce ne da ba ɗauko shi wa gaskiya ku bar shi haka nan a ku juya shi haka amma kai ya kallo ne juya shi ɗai bar shi bar shi ma haka nan bar shi kawai bar shi da ta ba su ko ka juya shi da kyau saboda kowa ya samu nan kuka bar shi tunda ba kowa wurin juya shi kuma su waɗannan zahi zai taba su bai ba da zahi baya kada gaba ku koma kuna kuka ba to saboda zahi yaki Allah ya mara nake yi ka yi shaƙe shi ta kama to kamar yadda Allah subhanahu wataala ya faɗa a cikin at-taura ya faɗa ma annabi Ibrahim game da ɗiyan ɗan shi annabi Isma'il innahu yalidu ithnay ashara sharifan cewa lalle shi annabi Isma'il zai haifi iya goma sha biyu masu daraja manyan mutane guda goma sha biyu zai haifa muna ganewa ko wa min sharifin minhu yakunu daga mai daraja daga cikinsu ya kunu shaksun akwai wani mutum da zai kasancewa ismuhu mumad bad mumad bad daga cikin ɗaya annabi ismaila guda goma sha biyu akwai wani sharifi mai daraja mai girma mai matsayi sosai sunan shi mumad bad bakar sarra hati taura tumana ya ce to a taura ta fito karara ta bayyana anna zainul harfaini cewa lalle waɗannan harfan guda biyu ismu alamin shakhsin ismu alamin sunan zane ne li shakhsin na wani mutum muna gane wa ko sunan zane shi yake ce ma alam sunan da aka zana ma mutum ko sunan da ake gaya ma abu kamar kura sunan zane ne ko da kura ko ko sunan jinsi ne no? kura kare sunan alam ne koko sunan jinsi ne sunan jinsi ne duk kare sunan ya kare ko amma ka yi samun wani kare sunan ya toni wani sunan ya gabriel wani sunan shi mai gida sai ya mai suna ko yawwa wani sa mai wani suna daga cikin sunaye to wannan sunan da mai gida ya same shi mai shi ya same shi ake ce ma'alam kamar mutum ne mutum sunan jinsi ne duk mutum mutum ne dukkan munan mutane ne amma nan cikin mu kowa da sunan shi to wannan sunan da kowa ya ware ya bambanta da dan uwan shi da shi shi ake ce ma ismu alam sunan zare kamar da yadda muka sani sunan da aka zana ma mutum sharifin muayyan na wani mutum ne wanda ke sharifin mai daraja mu'ayyan kuma sananne min walidi isma'ila daga ainihi ɗiyan annabi isma'il su yahuda da nasara ba ruwansu da annabi isma'il in suna tarihin ɗiyan annabi ibrahim ba ruwansu da annaba su kawo annabi isma'il saboda hasada babu wani magana isma'il sai dai ishak ishaq shine ishaq saboda mi saboda shi ishaqa shine baban bani isra'ila ko shine kakan bani isra'ila shi kuma isma'ila kakan larabawa ne shi kuma ransu da larabawa yan ubanci ne kai su ga haka domin yan uba ne da isma'ila da ishaqa ubansu guda wannan ya buga wajen laraba ba ba larabe bane domin uwa da uba tashi duk ba laraba ba ne kaga ba balarabe ne annabi isma'il amma inda ya tashi yawa yaran shi ko ya san shi ma kaɗan ne tunda yana tare da uwa ta zan kima shi ka larabci ya iya matan shi ba laraba ce matan shi duk larabawa ne wanda ya aura yayan shi ma duk larabawa ne shi kuma annabi ishaqa yayan shi gaba ɗayan su dukkan su yahudawa ne yahudu din ma dan shi ne shi ne annabuwa annabi yaqub dan annabi saka ne kaza ka yan ubanci dama an dade ana yin shi yasa an suna tarin annabi ibrahim ba su ma waɗin cewa ya hida isra'il sai dai su ce ishaqa kawai saboda yan ubanci saboda hasada da keta da bakin ciki saboda sun ga yadda al'ummar laraba ta samu daukaka sama gare su kuma saboda Allah ta'ala ya kawo annabin karshe a cikin larabawa bai kawo annabin karshe cikin wa ba cikin na yahudawa ba sai su suke jin haushi kuma sun sani sun san annabin karshe an yi bishara da shi to ina yake har yanzu bai hitowa sun san annabi isa alayhi salam ba shine annabin karshe ba shi ma ya yi bishara da annabin ƙarshe to ina yake shekara kusan dubu biyu da wani abu dubu biyu da muke da nawa da ishirin da biyar to da ɗori da annabi isa alaihi salam ya yi bishara da annabin ƙarshe manzan Allah to har yanzu bai zo ba kuma galibi annaba tsakaninsu shekara ɗari hudu ne ɗari biyar ɗari shidda in wani ya wuce da an samu wannan tazarar manya-manyan da ke za ka cikin wannan lokacin za ka kansu to yanzu an yi aji hudu har yanzu babu annabin da ya bayyana kenan dai shi wannan din namu din shine dai annabin karshe alayhi salatu wassalam ba fa qala qawlu man qala magana wanda ya faɗa sai ta lalace inda bi ma'anal masdar litawkid cewa suna na Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana da ma'ana ta masdar litawkid saboda tawkidi فإن التصريح بكونه اسم عين domin bayyanawa da cewa suna ne na aini sunan ainihi ne na hakika yunaqidu yana warware maganan manyan dai annahu ismu ma'ana wanda yake cewa sunan ma'ana ne ba suna aini bane wallahu alam sani na wurin Allah tamma kalamuhu wannan duk maganan wanda ba musulmi bace yake muna ganewa ana maganan wani ne wanda daga cikin malaman yahudawa wanda ya ma'attaura sharhi ya mata bayani wa ya taba gana attaura ya akwai wanda ya taba gana attaura wa kala gairuhu waninsa kuma ya ce in kana son kaga attaura shiga cikin google ka tambaya attaura za a baka ka rubuta kalma a taura za ka gani daga tana in ba ka yi larabci ba rubuta da turanci a baka karanta ta da turanci ko da faransanci duka in kana so kaga yadda take kaga yadda tsarin ta kaɗan karanto wani abu ciki ko da yake ba ka bukata wannan wanda kake bukata shi da alkur'ani da bayanin kur'ani ka bari sai ka sha kur'ani ka rumbuci kur'ani da kyau ya kwanta ma ga zuciya sosai ya zamana ka san akwai wani alaran mu da ake cewa a rumbuci qur'ani suna yake na a rumbuci qur'ani ya rasu Allah ji kai shi wa qala ghayruhu wani sai yace la hajata ila hadha ta'assuf babu bukata zuwa ga wannan ba kai wahala din fi bayan ismihi sallallahu alaihi wasallam a cikin bayanin sunan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam fi taura a cikin taura ba sai an sha wannan wahala ba bal ismuhu fiya a suna annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin taura azharu min hadha kulli ya fi fitowa ga hili fiye da wannan bayanin da wannan mutum ne wadalika anna at-taurata saboda at-taura hiya bil lughati al-ibriya ita an rubuta ta ne da yare na ibrananci yaren ibrananci shine yaren yahudu wanda in kuna sauraren bbc za ku ji in ana in an kawo labaran abin nan gaza za ka ji ana abin nan shugaban shugaban abin nan prime minister isra'il za ka ji yana magana yana da wannan shi yake ce mai ibrananci shine yaren ibrananci da wannan yaren Allah ya saukar da at-taura wa hiya qaribatun min al-arabiyya kuma ita tana kusa da yaren larabci me yasa saboda ma asalin masu yaren wa da kane ne ubansu guda wanda ya yi larabawa shi ya yi masu yaren ibrananci shi ne annabi ibrahim a.s. zaraka suna kusa bal hiya aqrabu lughatil umam malan yace kai ita ibradanci ita ce mafi kusan yarurrukan duniya ilal lokacin arabiya zuwan yaren larabci me yasa malam yace wa kathiran ma yakunu al-ikhtilafu bainahuma so da yawa sabani yake kasancewa tsakanin larabci da ibrananci bainahuma fi kayfiyati ada'i al-huruf a wurin yadda za a fadin harafin wanda tukubiya da kuma yin magana da harafin min at-tafhim na kumbura baki wa tardiga da kuma sakin baki wa dhamma da kuma wato rufe baki walfate da kuma bude baki wa gairi zalika da wani wannan wata birhada malam yace ka lura da wannan bi taqarubi ma baina mufradatil lughatayn da kusantar abin da ke tsakanin ɗaiɗaikun harsunan guda biyu mana kowane harshe yana da ni yana da kalmomi ko bokabilar waɗannan kalma guda-guda wadda za ka ɗauka ka basara duk kowa yana da ita ko? mu muna da ko ba mu da? muna da akwai abin nan dictionar na hausa yana suna ma da yawa na za ka ɗauka a matsayinka na bahaushe kai ta karantawa a kawo ma kalma a fassara ma ita a kawo ma kalma a fassara ma ita muna ganewa Awa a kawo ma rogo a fassara shi, a kawo ma dankala a fassara shi, a kawo ma doya a fassara ta, a kawo ma awara a fassara ta, mu shiga magana abinci muna, wani misalin abinci ya yi daɗi. Ƙoƙari zalika da wani wannan, mana ya ce fa'in na laraba ya ƙuluna, domin laraba suna cewa la, larabawa in ba su san abin ba sun yabi sun su ce la a'a. wale ibraniyin su kuma ibraniyawa yahudawa ta kuli suna cewa lau la lau ba akwai kusanci ba kowa ya wada da lam sai dai wurin karewar lamu ne wannan ya bude baki wannan kuma ya daure ba ya gummunan lam ko kuma su ce mi lu la lu kuna ganewa ko? ويضمون اللام سيسي ملام ضمة وياتون بالالف سيسو زود الف بين الواو والالف ودك زكانا واو دا الف لو muna ganewa ko to kaga akwai akwai kamanni la lu wa taqulu al-arabu laraba suna cewa udus wa yaqulu al-ibraniyuna yahudawa suna cewa kudush kudush ba kwai kusanci ba silin ne da shi na aka samu bambanci amma da kafin da dalin ko da kaume ruwa da dal ɗaya ne amma wurin sin da mi da shin mai ruwa shin mai ruwa yana ruwan su ne ba wuce akwai hikima wata ƙulu larabu larabawa su ce anta kai wata ƙulul ibraniyuna ko ya ƙulul ibraniyun su kuma ibraniya sun su ana kawo kowa ya fara da mi da a kuma kowa bayan a ya zo da nun ƙarshe ne dai larawa sun su anta ko ba haka ba mu kuma muka ce anta mai kenan wata tsoka ce cikin dabba ko cikin halitta mai daɗi da ake soyawa a can anta duk da yake wasu ba anta suke cewa ba hanta suke cewa amma dai akwai hausa da suke cewa anta amma hausan mara da anta ake cewa to shi wurin balarabe kai kenan a wurin bahaushe kuma anta shi ne ne kaga kalmomin sun yi kama amma dai wurin fassara su ba dai bane shi yasa ba haushe larabci ne mai wahala wadda kusan kusan da harshen shi larabcin ne ma to wata ƙulu larabu laraba suna cewa ya ti kaza kaza zai zo wa ya ƙulu ibraniyuna su kuma ibraniyawa sai su ce yo ti yu'ti kaji yati yu'ti sai ka riba ma kamar da dai ne saboda su ma laraban da larabci akwai yu'ti wallahu yu'ti mulkahu yu'ti al-hikmata man yasha ga gani to sai dai su yati daban yu'ti daban domin yati yana zuwa kenan yu'ti kuma fa yana badawa amma su wurin yahudawa suka ce yu'ti suna nihin yana zuwa amma wurin balarabe ya ce yuti yana nufin yana bada wa yuti hikmata man yasha Allah yana bada hikima ga wanda ya ga dama ba yana zuwa ba wa yadhummun ya sai su yi maya bamma ta farko kenan yuti wa yatuna bil alif sai su zo da alif bada ha bayanta bainal wawi wal alif tsakanin wawu da alif wa taqulu al arab laraba suna cewa qaddasaka وتقول ويقول الإبرانيون سوكما يهودا سيسوتي قد شحا قد شحا قد صد قد دسك العرب سوكما نسيسوتي قد شحا وتقول العرب منه العرب سنعتي ومنه ويقول الإبرانيون يهودا سنعتي وممنو ممنو منه ممنو باقي كما با وتقول العرب العرب سنعتي ومن يهوذا wataƙolin ibrahimiyuna yahuda suna cewa mahuza mahuza kaga akwai kama ko kusan mince wannan suka ƙara wataƙolin arabu larabawa suna cewa sami'tuka na ji ka na saurare ka wataƙolin ibrahimiyuna yahuda suna cewa shami ukha sham'i kha suke cewa sham'iha sami tuka su kuma sai ce sham'iha su suna da maha shi yasa an kana sauraron ana masu tambayi ga labarai za ka yi suna ha-ha suna da ita sosai kama ana cin wani abu wa ya ƙoli laraba suna cewa man wa ya ƙoli ibraniyan su kuma ibraniyawa suna cewa mai mai وتقول العرب العرب سنة cewa يمينه وتقول الإبرانيون يهودا su kuma suna cewa minu minu akwai kama ko babu yaminu minu dama dama shi وتقول العرب أمة العرب سنة cewa أمة الأمة ويقول الإبرانيون أم أمة kuma su ce ummu akwai yan tsallake ko wata kola larabu lahu wa ya kola libraniyu na lu lahu lu wa ya kola libraniyu wa ya kola larab laraba ka zalika ta kola larab umma ko kun bayan alwabu al'alif tsakanin wabu da alif wata kola ka zalika ta kola larab umma wa ya kola libraniyu na ibraniya kuma suna cewa ummu فتقول العرب أرض ويقول الإبرانيون إرس أرض إرس وتقول العرب العربانة سوى واحد ويقول الإبرانيون إيحاد واحد إيحاد وتقول العرب عالم ويقول الإبرانيون أولام وعالم دنيا كينا هلتا duk wanda ba Allah ba alam ne kullu ma shi wallahi wa huwa alam to kuma sai su ce aulam ko ulam wa taqulu al-arab kayyis laraba na cewa kayyis me kayyis me kayyin hankalin dai al-kayyisu man dana nafsa cikin hadisi da'ifi al-kayyisu man dana nafsahu وأتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأمان فوقو أن العاجز الكيس من دان نفسه العاجز كما من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله to alkais shine mai tsananin wayo to shi wayan musunan shi ha? an yi ba? a wayan na kai kai su ne na musulun shi mai wayo to ina wayan musulun wayan da da larabci faɗi ne ba ta yashiru kana ta na za tunani kake koka faɗi ta ba matsala ba damu alkiyasa alkiyasa shine mai wayo alkayisu shine mai kiyasa din mai wayan alkayisu man dana duk mai wayo shine wanda yake makan shi hisabi tun duniya kullum yazo sai ya diba ya ga me yayi mai kyawu me mara kyawu kullum ko kuma duk sati ya zanna ya caji kanshi da kyau ya bincike kanshi me yayi mai kyawu me mara kyawu ko wata ko shekara amma wayan morin kudi ne duk sati sai mai lissayi cinakin nawa muka yi duk wata sai mai lissayi ko duk ƙarshen shekara amma tsakaninmu da Allah ba ruwanmu Allah ya ce wantan zur nafsun ma qaddamat li ghad kowace rai ta tsaya ta diba ta game ta aikata saboda gobe dan gobe ake wankan dare wa taqulu al-arab wa yaqulu al-ibrahimuna kayis su kuma yahuda sai su ce ka yi su wata kolin laraba na cewa ya kudu waya kolin ibraniyuna ibraniyawa suna cewa yuhalu ko yuhalu yuha da ha yuhalu wata kolin laraba suna cewa tin tin me tin wa tini wa zaitun me tin ɓaure ka taba cin baure yana dadi ya ya ya dandanin sheki ko kamanci abin nan alimanta sai ɗin garin makka gaba da yan kashe ka koyana sai gagara sai da shi bauri cikin ɗan buwat kamar da binu ko ina ga yana ana ta saidawa ya kamata irin waɗannan abubuwa da kake jin sunansu ga ƙur'ani gagarsu zahiri ka tamna suka shi ko ba haka ba domin komi sai an ce man jadda wa jadda yawwa ka nema ka samu wa ya ƙolin ibraniyuna ibraniyawa suna cewa tiyin su tiyin suke cewa sai su sa ya guda biyu wata ƙolin laraba na cewa ila allah abin bauta wa ya ƙolin ibraniyuna yahuda suna cewa olo olo wata ƙolin arab ilahuna laraba na cewa ilahuna wa ya ƙolin ibraniyuna yahuda suna cewa olohina olohinu olohinu wata ƙolin arab abana laraba suna cewa babanmu wa ya ƙolin ibraniyuna yahuda na cewa abutina abutina abokina kenan wa yaquluna suna cewa bi isba'i ibrahim ya nuna suna ne isba'il ilah yatsan Allah abun bauta Allah yana da yatsa wanda ya dace da girman shi kakai tunanin irin waɗannan yatsun da sai ka kafarta da Allah ba su bane yatsu ne wanda suka dace da matsayin Allah kawai domin Allah laisa ka mitli shay'un wa yaquluna suna cewa mablum ya nuna al-ibn suna nufin al-ibn da sai ce mablum wa yaquluna suna cewa halib halib bi ma'ana halub me halub da larabci shine halub me halub manzo Allah cikin hadisi ya je bakunta gidan ɗaya daga cikin sahabbai manzala ya ce iyaka wal haluba iyaka wal haluba me haluba dabba mai nono mai ban nono wadda tana da nono sosai alalibi shine nono madara madara ta shanu ko ta dabbobi fa idza aradu idan suka yi nufi ya kuluna suna cewa la ta'kulul jadi fi halibi ummihi kada ka ci ɗan dabba ɗan ƙarami musunan ɗan dabba ɗan ƙarami aljadi da larabci aljadi ke da larabci da hausa mai yake dan dabba wanda ke shan nono halif ba tayi yana shan nono kuma ce mai tayi tayi cikin ciki yake tayi can yana can bai hito ba tukuna wannan haka kai ma tayin ne in kana cikin ciki baka hito ba wannan ya hito yana ana bashi nono yana sha sai su ce la ta kulil jadi fi halibu ummi kada ka ci dan karamin dabba yana cikin wato nonon uwarshi mana yana cikin shan nono kasan jajjayen mutane da kake ganin su suna da wani abu su suna son kananan dabbobi suna son naman kananan dabbobi haka balarabe da ka yanka mai tinkiya katuwa gara ka yanka mai ɗanta da ke shan nonanta ɗan ƙararrami mai naman gayanan da ya wani ƙayin aka baka sai ka yi amai sai zuciya ka ta tashi mawar da yana ta ci yana yana jin daɗi na ci akwai daɗin ci yana kawo mashi to kaga kuma zuciya kana tashi kai ka san kaga abu ga yana rigirgi yawa da nama mai tauri ka zan kincira da kari amma kana kama nama da hankashin sai ka ji yana ruguje ma baki baka san ka ci ba kenan ko ba ka kuma yin san mai tacci makamukan mu na ciwo kana tacci kana ja da kari wani ma an kaga ka yadda ya ki ciwa kai ka yi san haka nan to sun yi san dan karami dabba fa an suka yanka ta suka gara ciki canyewa su mu ko bai ba mu ci sai dai a yadda saboda shi ba sai an yanka shi ba da an yanka uwar shi shikenan zakatul janin zakatu ummi yanka dan dan tayi yankan uwar shi shine yankan shi haka hadisi ne ba ka ga mu ba me yace qalu suka ce law tadakhala لذي حلي لذي ما حالو بن أمه ko lau tadkhulu lidhi ma halu bi ummu su yahuda suke fadin wannan wa yaquluna suna cewa lau tukhalu ai la takulu law tukhalu sistemi la takulu suna nufin kakkace kaga dai da akwai kamanni ko wa yaquluna lil kutub al mishna suna ce ma littattafai al mishna ومعناها بلغة العرب المثنى شو كما العرب سيستي المثنى التي تثنى لتتبين أن أكي ميمي تاوى أي تقرأ مرة بعد مرة أنا كرن تاسو لوكتي باين لوكتي كما لا يتي لا نطيل بأكثر من هذا بذام صوي تاوى في يد حكما فأنا أبا إياك أبنكي نمبما na malamai ne na duniya da komi Allah ya ba su damar su karanta ko ina suka shiga sai ga suna ta zo maka da abin ga yana da nasu da wanda ba nasu ba yanzu ga yana ce cikin mawa ta magana a taura yi shiru to shi ga yana ta bayanin ta ba mu ganin ba ba mai bare bare awa alkurani ma yana bin bashi balle a taura wala nutilu ba za mu tsawaitawa bai aksar min za fiye da wannan ba fi taqarubi lokacin a cikin gurgusowan harsunan guda biyu wata ta zama da yace a karkashin wannan magana sirrun akwai wani sirri ya fahimu yana fahimta shi man fahima taqaruba wanda ya fahimci gurgusowan ma bainal ummataini wa shari'ataini abin da ke tsakanin al'ummomin laraba da yahudawa kenan da kuma shari'a guda biyu ta musulunci da ta yahudawa Allah ya samu dace wannan da abin da ya kawo nan wurin hiddo ma'anan suna annabi ne sallallahu alaihi wasallama wa qiranu at-taurati bil qur'ani gwama al-qur'ani da at-taura hada su wuri guda daya shi ake ce mu muqarana kuna ganewa shi ake ce mu muqarana hada tsakanin mi abubuwa guda biyu musulunci da kafirci dokokin musulunci da na kafirci ka zo ka hada su wannan bangare ne kamar wanda kamar yanda wanda ya shiga jami'a ya san ana wannan abu ana karatun wannan ko ka dauko littattafai guda biyu na mazaba guda biyu na malikiya da hanafiya kai mukaranarsu ko fikin malikiya da fikin hanafiya fahimtar malikiya da hanafiya sai ka zo ka yi rubutu akan a masters mana master magister ko kuma doctora in ka kare malamai manya suka diba suka gani sai su baka su baka sakamako ka yi daidai ba ka yi daidai ba kenan duk za a gwada ma inda ba ka yi daidai ba ka je ka gyara za a zo kama haka mutane na kallo kai kana nan zanne malamai suna nan sun jera kowa da wannan littafin gabanka suna ma tambaya wuri kaza ka ce kaza ya aka yi kace kaza sai ka yi bayani mutane na kallo kaga mutum na ta zufa musamman da irin talaraba gayyato kowa ake in ana yi kowa sai ya zo daga wasu matan waje suna kallo daga waje wasu kuma na duk tsaye suke suna kallon ka mutum na ta zufa duk iliminka in ka zo wannan wurin sai ka rena wayanka kowa ne ne iliminka in ka zo wannan wurin aka zo za a ma za a cajin ka amma amma amma amma naƙadi kowa ne manyan malamai ne kacin ka ƙara dararenka gaba ɗaya ka zo duk su katanta nama abu amma kuma ƙarshe a ce masha Allah ka yi ƙoƙari saboda haka ba za a rena aikin ka ba ka yi ƙoƙari duk bayan an ce ma mutane ba ka iya komi ba a ƙarshe kuma sai a ce to masha Allah muna gode ba ƙoƙarin da kai a matsayin ka ɗalibi ne ka yi koya maka ne aka yi kenan goban ka tashi ka san tsarin da za ka bi goban ka yi daga ran nan ma ka fita daga cikin waɗanda za a zanna a yi masu wannan abu da ma ka zama cikin waɗanda za su zannawa su yi ma mutane to akwai mutanen da za su yi mukarana sun iya wasu za su mai da hankalinsu sosai su tsaya su yi wasu kuma ina ba za su yi ba muna ganewa ko kamar tafsirai sai ka hada tsakanin tafsirin ibn kasir da ibn sharif ka hada su ka gwada wanda ya yi cikinsu ka gwada kowa inda ya ne da ƙarfi ko ka ɗauki tafsirin abokar mahmudu gumi da tafsirin wannan gaya da suna wannan na senegal in yas sai ka hada su ka kowa mai hime da hankali gare shi ko ka ɗauki tafsirin sabuni da jaza'iri ko tafsirin wannan na tunis ibn ashir ibn ashur التنوير والتحرير والتنوير duka hada su da shi da wani tafsiri da gwada kowa inda ya hime da ƙarfi kuma inda kowa ke da rauni kai a matsayinka na dalibi ka wadi in malamai sun yarda haka ne shikenan ba su yarda ba da ba su yarda ba muna gane ma ko to shi ake ce ma shine malai yake ce ma iftiranu tawra gwama at-taura da alqur'ani yazo cikin qur'ani da yawa Allah ya samu dace to irin wannan tattaunawa in baka kai zuciya nesa ba sai ka kai asara to da rishin ladabi ne a matsayinka na dalibi su malamai dole da yaran da suka maka dauka da da ladabi da magana mai sanyi zaka zanke hodi ba ta da hankali za kai ba sai a soke ma ce an hana ka komi ma takardar ma ba ta yi ba gaba daya ka tashi ka ba mutane ne da ladabi yake yi matsayin ka malamai ne gaban ka malamai ne masana aikin su kenan ko kwana suke ka tado su za su iya katantana abin da ka rubuta saboda aiki ne tun ba yi gaba suke cikin shi saboda ka ladabi ake yi kai ladabi akwai tafsirin arrazi mafatihul ghaib lokacin shekara shidda da ta wuce da bakwai kai da na je sudan da na yi rubutu kan tafsirin ibn kasir da kuma tafsirin ibn ashur su ne na gama su haka kowa na gwada inda ya ba da ƙarfi to wannan kuma yana sa ka yi bayani kayan ka shiga wannan ana bukatan ka yi bayanin littattafan tafsiri hawa hawansu domin littattafan tafsiri kala-kala ne ba iri ɗaya bane akwai wanda zai mai da hankali wurin larabci akwai wanda zai mai da hankali wurin luga akwai wanda zai mai da hankali wurin akida akwai wanda zai mai da hankali wurin fiqhu wani wurin sira wani wurin ma ilimin muka na zamani kere-kere da sana'o'i wani ma kan likitanci ne kaga yana ta zana hotuna cikin tafsiri yana zana hoton zuciya ko hanta ko zaccen ko sure ko tumbi ko ɗan yatsu yana bayanin su duk sai yayi zanen su to ko wani malami da daɗewa da ya magana cewa tafsirin a fakhrar razi mafatihul gaib akwai komai cikin shi banda tafsiri ya tashi ba ta littafi ya ce komai akwai amma babu tafsiri ci shi ne malamin na ɗauko maganar na rubuta sai wannan malamin ya ce mani safirillah tu istighfari wannan malamin za ka ta komai na ce a ni ɗaukowa ne ba ya ce duk don mi ka rubuta ta wannan tafsirin duk duniya ba tafsiri mai kyau kamar shi duk duniya ba rubuta tafsiri mai kyau ka bata shi shahi wannan magana shahida nace na tuba ayi hakuri ba shi kenan ba ni magana ce na dauko wani ya bade ta yace cikin shi akwai tafsiri akwai komi da komi littafi ne mai bayanai da yawa wajen guda goma sha wani abu kuma marubucin shi wajen shekara dubu ɗaya gare da rasuwa arrazi malami ne masani sosai da kuma shi ma malamin da ya faɗi wannan kamar ya wuce iyaka kwarai akwai tafsiri a cikin shi mai kyau kuma sosai ma ya tafsiri mai kyau kuma yana daga cikin littattafan tafsiri masu kyau ma amma ka san kowa in ya tashi bata abu tana yawa wani abu da ya gani sai ya bata shi to kamata a ce akwai komai wanda tafsiri kuma tafsirin ne kuma ya tafsiri sosai kuma yana ɗauko maganganun sahabbai da tabi'ai da tabi'ut tabi'i da sauransu dai yana ɗauko maganganun su wallahu ta'ala ala bari mu tsaya haka akwai tambayoyi abin da muka faɗi dai da Allah ka ba mu lada kuskure Allah ka yahi mana Allah ka samu gyara